إلا الله محمد رسول الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله za mu ci gaba akan karatun karatunmu na bukuyatul mustafid sharhin munyatul murid na shehu muhammad al-arabi bin sa'ih radiyallahu ta'ala anhu wanda yake muke cikin inda yake bayani akan baitin da yake cewa wa kam li hadha shaykh min karama adat ala rifatihi alama to muna cikin bayani a wannan waje shine yake cewa na'am بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله yace to yana daga cikin wato abubuwan da suke shaida akan karama ko ka irin girmamawa da ubangiji tabaraka wa ta'ala yake wa auliya'u abin da yake shaida akan haka faɗan Allah da yake cewa ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana ala aya yake cewa to mala yake cewa abinda ake cewa wal furqana a nan wajen yace suka ce wato wani haske ne da ubangiji tabaraka wa ta'ala yake sanya shi a cikin kirajen su muminai almuttaqina wanda suke masu tsoron Allah na'am wanda suke rabewa da wannan haske tsakanin abin da yake gaskiya da kuma abin da ba gaskiya ba kuma sai su bi wannan gaskiyar da abin da yake mai kyau ne da kuma abin da yake mummuna sai su bi wannan kyakkyawan yawwa ɗaya daga cikin tafsirin malamai kenan yawwa wani haske ne da ubangiji yake sanya musu a cikin zuciyarsu sai su dinga raba abin da yake gaskiya ne da ba abin da yake ba gaskiya ba ne kuma sai ga sun bi inda gaskiya ta nufa yake cewa shi wannan haske ba zai gushe ba yana da duwa da duwa tsoron Allah muje ya ce hayya kai gabawa ya isawa gabawa ya kai zuwa makami na kashafi sai kuma ruhinsa kuma sai dinga itsilayi tsinkaye a bisa wasu irin hikimomin da ubangiji yake ajiyewa a cikin komai yawa ba wai kashafi kuma ya ga abin da ba a gani ba a'a sai ubangiji ya kai shi zuwa ga ruhinsa kuma sai ruhinsa ya dinga tsinka zuwa ga irin hikimomi da asirarin da ubangiji ya ajiye a cikin dukkanin wato mahalukatin lahi yawa sai zama da'iman sai ya zama zuciyarsa duk abin da ya duba sai wannan abin kuma sai sababin wannan abin su zuciyarsu ta daɗuwa zuwa hadarar ubangiji ƙara tsoron Allah ƙara kusanci da Allah yawwa an samu abin da ake so kenan zuciya ta yi kyau kenan to kaga wannan duk karama kenan a babin karama ya kawo shi yace yana daga cikin wannan yace shine irin abin da aka ambata a cikin tafsirin a cikin tafsiri shi ne faɗin ubangiji tabaraka wa ta'ala na'am yake cewa a cikin faɗin ubangiji yake cewa lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah to shine yake cewa ita bushra din ai alkaramatu kenan irin baye baye da ubangiji da girmama da ubangiji yake yi ga bayinsa yace ko kuma irin buɗe-buɗe da ubangiji yake girmama wato ma'abuta ikhlasi da ma'abuta tamkini daga cikin bayansa wanda suke muminai shine kama faɗin tambayar da aka sai da na aliko yadda zo cikin sahihi hal inda kun kitabun ko kuna da wani tafi ko ahal baiti ya ce la illa kitabullahi ban mu da komai sai littafin Allah sai ce au fahamu udiyahu rajulun muslimin fil qur'ani ko kuma wata fahimta Allah ba mutum wani haske da zai dinga fahimtar wato muradi a cikin nasosin ubangiji na'am ya ce amma a cikin sunna فمن ذلك na'am ما في حديث زريج وكلام الطفل في براءته في مهدي ya ce yana daga cikin babi na karamar auliya'u ya ce abin da ya zo a cikin hadisin nan na jiraiju wanda muna nan za mu zo shi cikin sayiwul bukhari yawa da kuma zancen wato ɗan ƙaramin yaron nan yana cikin tsumman goyonsa ya yi magana akan kufutar shi juraidu an sani kisa ce wadda take mashahuriya imamu bukhari ya kawo ta na shi juraidu mutum ne mai ibada asalin sai yana cikin halin ibada to ƙarshe aka samu wata wadda take kamar karuwa kuma daga baya ta je ta yi alfasha ta zo da ɗa kuma ta ta zo ta tan- ta dangana ɗan da cewa shi jureji ne mutanen da suna ganin sa mutum ne mai tsoron Allah ne mutumin kirki ne suka suka jefe shi suka rushe ma inda yake ibada to daga baya kuma shi ɗan shi ɗan ya tambayi ɗan ɗan kuma ya nuna cewa ɗan ba nasa ba ne na can wani makiyayi ne to kaga karama kenan ko yawwa tunda shi wannan yaron ba annabi bane balantana a ce mu'jiza ne yawwa wani bawan Allah ne daga cikin banu Isra'ila Allah girma shi da yin ka- magana tun yana tsumman goyi shi kuma Jurayju shi ma wata karama ce ta bayyana a gare shi bawan Allah ne mutumin kirki ne aka ce a cikin kabila da ta gabata ubangiji ya karrama shi da cewa har yaro karamin yaro yi masa shaida akan salaharsa
في الصحيحين ya ce to wannan hadisi yana cikin bukhari da muslimu وفيهما أيضا haka nan a cikin su dai ya zo حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار ya ce hadisin nan hadisin mutum ukun nan da, da, da kogo ya kife gare su وتوسل كل منهم بأرجاء ما عمل ففرج الله ya ce kowane ɗaya daga cikinsu sai ya tawassali da mafi ƙaunar aiki a gurinsa ubangiji kuma sai allah ya yi musu
ومن ذلك yana daga cikin haka
حديث الثانية الأمم ya ce hadisin nan da ya zo cikin sayi shi ma guda biyu da yake cewa
كان في الأمم قبلكم محدثون ya ce a cikin al'ummatan da suka wuce gabaninku a kowanda suka muhaddasuna wanda ubangiji yake zantar da su wata ruwa ya zo mu kallamuna au yi kallamuna Allah yake zantar da su
فإن يكون في أمتي أحد منهم فعمر بن الخطاب in dai akwai ɗaya daga cikinsu a cikin al'ummata za a samu mu kallamuna dinnan to sai na umar yana daga cikinsu kaga shi ya nuna a cikin al'umma annabi akwai mu kallamuna din kenan wanda Allah yake zantar da su a cikin baɗininsu kaga kuma ba kowa ba kenan yawa minhum ya ce daga cikinsu to kaga wanda Allah ya bashi wannan baiwa sai ya zama karama ce Allah ya bashi yasa ita karama ta auliyawu da ake faɗa gaskiya ce yawa ba wai su suke yi ba Allah ne ke karrama su da ita yawa wanda ya musu haka din za a duba Allah ne ke karrama wasu bayin mumine da wannan karamar da ake faɗa na'am Muje?
ومن ذلك أيضا na'am قضية سارية yace yana daga cikin عمر بن الخطاب رضي yana daga cikin haka kuma yace qabiyan nan ta sariya
إذ قال له سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه yace a yanda usayd na umar yace yake ga musu Allah ya kara musu yadda وهو يخطب بالمدينة a halin yana hudu ba a madina يا سارية الجبل yana cewa ya sariyatul jabala ku duba bayan dutse bayan dutse a halin shi kuma yana madina su kuma suna cin yankin kasar sham wajen kilomita kusan 800 amma kuma sai na umar yana ganin su ne musu magana kaga karama kenan
من ترك الحزم زلا na'am haka yake man tarakal hazama zalla yana mai gaya musu
وسمع سارية ذلك أذنها وندا kuma suna gari da ake ce bina ha wanda kuma suka ji wannan faɗin na sayyidina umar
ومن ذلك إخبار سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه بما في بدن زوجه yana daga cikin wannan da wato ba da labarin da sai da na abubakar ya yi da abin da yake cikin cikin matarsa kamar da muka yi shi a cikin muwabba وقوله وراها جارية da yake cewa ina ganin ta ai mace ce yawwa ike ga ike ike ga ike cewa ina ganin ta mace ce da yake ga sai da Aisha idan yayi wafati gadansa da wane da wane da wane ya ambaci shashin ƴaƴansa sai ya ƙara musu da mace suka ce to ah ya haka sai ce to ai matata da ta waje kaza ina ganin abin da yake cikin cikinta ai mace ne kaga karama kenan kuma sai ta zo da mace din yawwa to karama ce kuma ko ko a haka din mai anzu ana samun wannan a cikin bayan Allah da yawa irin wannan tana bayyana a cikin bayan Allah da yawa yawwa a cikin abokan ma duk mun ga irin wannan ko yawwa sai ga mutum ya zo Allah ya karama da wata ba ya ce kaza kuma sai ga abin ya tabbata haka eh to ba daga shi bane daga Allah ne abin yawa Allah ne karrama shi da wannan ko Allah ya sanar da shi abin da bai sanar da wani ba Allah ya girma shi da wannan na'am mun sha mun sha mun sha labarin an sha gaya mana a gida tun lokacin nan wajen yana kududdufi inda asali nan kududdufi ne mun ba mu sani ba yawa to amma kaga a nan lokacin an ce Sharif Abdul Mumin Sahibu Zikiri in ya zo nan gurin shi malam Sani mahaifin shehi in ya kallo nan wajen sai yake ce wani kwano kwano nake gani a wajen sai ce kamar kwano ga shi lokacin ko diddifi ne sosai alaƙa an ce haɗu ruwa ne sosai ko? eh kaga su su alaƙa su sun sai an kaga duk an ce zagayen nan ruwa ne amma an ce tun lokacin in yazo ya kalli wajen sai ce an ce wajen nan ku diddifi ne ko sai ce ka kwana kwana nake gani a wajen nan ni kamar kwano nake gani a wajen nan yana har yana faɗin siffar zawiyar gashi kuma sai bayan shekaru da dama kuma abin ya zo ya kasance kaga karama kenan ta auliya uku yawa to duk irin wannan abin da ake faɗa na bayan Allah da Allah girman bayansa da shi na karamu a gurinmu ba labari ba ne wallahi duk mun gani da idanmu yawa duk mun gani da idanmu irin wannan yawa eh sosai kuwa na'am na'am yauwa Allahu akbar Allahu akbar yawa ku diddifi ko ku diddifi ko Allahu akbar to ka gani duk irin haka ne yace yace kaga waje ne ku diddifi ne yara suna damunsa a wajen yace shau ya je wajen yake cewa rabu da su ya ce masallaci ne ma a wajen lokacin ku ba labarin eh yanga shi ne limamin yake ba mu labari ka gani shi yake taura ba kuma masallaci ma zai zama nan gaba a lokacin ba labarin ma zai zama masallacin kuma ya zo ya kasance kuma ya zamo masallacin da makaranta yawwa to ka Allah akbar mm. Allah akbar Allahu akbar to ai haka yake yawa to duk wannan karam ba za su lissafa ba kaga aka shi sanda aka haifa a karam ana haifansa shi ya ce to shi kenan da kuma na rufe haihuwar ya'ya daga balan ƙara haihuwar ɗa ba muka ce shi saboda me sai yake cewa shehu jibri ma ya gaya mu ya ce ɗana na ƙarshe zai zama a kana ya saboda haka duk abin da zan haifa a duniya ya ce duk sai da ya gaya mu ya ce za ka haifi wani wannan nan kaza ne zai yi kaza zai yi kaza za ka haifi wani zai yi kaza zai yi kaza ga shi ku a lokacin in ban da shehu malam mahada a yayin shehu babu kowa sanda aka yi labarin yayanmu shi kadai ne a duniya duk ba a haife mu ba amma sai ya ce daga wani sai wani daga wani sai ce kuma da ya gaya min ƴaƴana kuma ya zo gaya min almajirai na yace duk wanda zai zo wajena sai da ya ban labarin su yace shi yasa diwa in naga mutum sai in tuna ya gaya min shi kaga wannan duk babi na karama kenan yawa to shi yasa karamun auliya din nan duk mun gan su kuru kuru yawa alhamdulillah na sai mu tsaya nan ko